أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahih bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya yau muna shida ga watan zulqida alkhamis shida ga watan zulqida hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha tara ga watan bakwai miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam watan dubu biyu da sha takwas mun kwana a kitabul hajji don haka za mu tashi sabon babi a ciki
babu kaifa kana bad'ur ramadi babun kaifa kana bad'ur ramadi هذا باب تقديره هذا باب wannan babi kenan kaifa kana bad'ur ramadi sassaka da ake yi wajen dawafi me asalinsa yaushe ta faru da wani dalili ne yasa aka yi sassaka yaushe wannan watan sassaka ta faru kuma me dalilinta wannan babi al-Imam Bukhari ya kawo shi domin ya tabbatar da mashru'iyyancin sassaka abin da ake cewa sassaka abin da ya tafiya ce amma ta wuce tafiyar da aka saba da ita ta wuce tafiya amma kuma ta kai gudu ba an ce shi ne ramadu watan watan sur'atul mashi ma'a taqarubil khatwa sur'atul mashi saurin tafiya tare da amma gajerar taka kaga yana gajerar taka ba maganar gudu ba ce kenan aka gajerar taka ba maganar gudu ba ce kenan wasu kuma suka ce a'a tafiya dai ce amma ana girgiza jiki tafiya ce da girgiza jiki ko girgiza kafaɗu shi ke ce ma ramalu wannan ramalu ana yin shi a cikin tsawafi shine sassaka ko sassarfa ya wuce tafiya bai kai gudu ba sauri ne kuma bai kai gudu ba amma ya wuce tafiya irin normal tafiya to menene hukuncin shi a cikin tsawafi to
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وابن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وقد وهمهم ما يسلم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواء الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يامرهم ان يرملوا الاشواء كلها الا الابقاء عليهم
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وأن الحديث سليمان بن حرب يازن تدمو إن جاء الإمام البخاري شيكم يجي حدثنا حماد يجي حماد يازن تدمو حماد بن حماد بن زيد da Hamadu da guda biyu ne wanda suke shahararru Hamadu ibn Salama da Hamadu ibn Zaid to wannan Hamadu ibn Zaid ne domin Hamadu ibn Salama al-Imam al-Bukhari bai fitar da hadisin sa ba hadisin sa san tagariya san tsatsa bai fitar da shi ba al-Imam al-Bukhari shi kuma yace an ayyuba ya ji daga ayyubu sakhtiyani an sa'id ibn jubair ya karbo daga sa'id ibn jubair an ibn abbas ya ji daga malamin sa abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala yadda Allah tabbata ga dan da uban qala abinda abdullah ibn abbas yace أدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه ماذا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا قباتو شيد صحبانسا فقال المشركون سي مشركي سكتي إنه يقدم عليكم تو ينا ننزي قباتو غريب سنة في مزان الله صلى الله عليه وسلم وقد وهنهم هما يثربا الهادي ko da za su zo humma ya riba masassaran nan ta madina madina sunanta a jahiliya ya riba to masassaran na ta ya riba janti na ya riba masassara rashin lafiya kenan sai ya riba wahalahum duk ta sa su yi rauni kaji abin da suke ce manzo Allah da sahabbai kenan su fa mushrikan larabawa suke cewa ga sunan za su taho ai za ku ga duk sun yankwale za ku ga duk ba kuzari jikin su duk sun tsatsamure eh saboda sun koma kauye watan rashin lafiya ma ta sa duk sun tsatsamure wannan shine abin da suka faɗa to da suka faɗi haka فأمرهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أي فبسبب ذلك wannan sai ta zama faka babiya dalilin haka ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amarahum ya umurce su an yarmulul ashwada salata su yi sassaka shuɗi uku na farko shuɗi uku na farko su yi sassaka wa an yamshu bainar rukunaini amma in suka zo tsakanin ar-rukunul yamani wato kusur wannan wadda daga ita in an zo zagayowa daga ita sai inda rukunul aswad yake inda al-hajarul aswad yake ana kiran shi ar-rukunul aswad ar-rukunul aswad inda al-hajarul aswad yake to kusurar da ke bi ma wannan shi ar-rukunul yamani to shine wa an yamshu manzo Allah ya umurce su su yi tafiya ba gudun ba ko ko su yi tafiya ba sakaf ba shi ne ma'ana wa an yamshu kaga ko bambanci an yarmulu su yi sassaka al ashwat salat ba wa an yamshu bainar rukunai su yi tafiya tsakanin wannan bi kusurwar zuwa wannan kusurwar kaga tsakanin yamani yayi sai su yi tafiya abinda mu zalla barce su kenan saboda wancan zance na kafirai zancen kafirai ne yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace su yi sassaka domin su ga cewa da karfin su da kuzarin su da koshin lafiyar su don haka da suka taho suna sassaka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace su bude su kware damcin za su yi izibadi izibadi sai su yi kamar wani ɗallage haka wanda zai fitar da kafada kafada su wannan don su ga damtsan su ba su rame ba sun yi sassaka a gada kuzarin su da lafiyar su da koshin lafiyar su da aka mazan Allah sassu ne ce su yi haka suka zo suka yi dandazo daidai wajen alyama ashamiyai ashamiyai a waɗannan rukunna kusurori guda biyu kusuroyi guda biyu din nan ashamiyai ne waɗannan inda ni zabu yake to sai sai suka zo kafare suka yi dandazo a wurin da suka zo suka yi dandazo a wurin suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to wannan kallon suke yi sai suka ce an ce duk sun rame an ce duk ba su da kuzari an ce duk rashin lafiya ta raunana su amma dibiyar da suke kuzari da harrakawa ka annabul islam sai ka ce bari yi ne to wannan shi ne dalili sai ce ولم يمنعه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يمنعه أن يأمره ba abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su an yarmadul ashwa an yarmulul ashwa da kullaha illa li yabqa'u alaihim ba abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da su yi sassaka watan duka shudi bakon gaba ɗaya ba abin da ya hana manzo Allah ya sa su yi haka illa da ibqa alim sai ce an yarmul ashwa da salam to ba abin da ya hana manzo Allah ya ba su umurnin su yi duka shudi bakwai su yi sassaka a shudi bakwai illa da ibqa alayhi sai dan tausasawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka dan tausasawa an zo a gaji eh an yi tafiya daga nesa ake akwai gajiya akwai kaza don haka sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausasa musu bai ce ayi sassakar bakwai ba kaga kuma nan yana karantar da tausasawa da watan tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma lam yamna'u an ya'muruhum an yarmulu al-ashwaq kullaha illa al-ibqa'u alayhi watakila wata musa ga illa al-ibqa'a alayhi in an ga illa al-ibqa'a alayhi bi ma la ya'lamu ne dama istisna'i in ya zama mai irin wannan huskar ta huska biyu gare shi domin bai zamo watan mujabi ba dama istisna'i mujabi tanni to mustasna'in shi na zuwa gida ka ce kamar ƙaunu illa zaidan amma ma kamar ƙaunu ta ga na fahimci ma kamar ƙaunu lam yamna'hu an ya amurahum أن أن يرمل أن يرمل الأشواق كلها إلا الإبقاء هذا الإبقاء شيء مستثنى بإلا مستثنى بإلا إن زي زمو هو مرفوعي أكن إتباع يزم فائل يمنع هذا يزم دليل ما يرفع يزم فائل يمنع أن كما أكن إلا الإبقاء أن الزجاج كاستثناء إلا الإبقاء saboda haka shi sassaka a wajen tsawafi watan malamai suna da sabani a cikinsa sabani da malamai suke da shi a ciki wasu na ganin suna ce ta tsawafi za ka an zo tsawafi shuɗi uku na farko sai an yi sassaka suna ganin suna ce wasu ka ce i suna ce wasu kuma suka ce a'a ba sunna ba ce wani dalili ne ya sa a haka kuma tun da illar ta kau sai ya zama ba sunna ba ce amma in ka yi ba laifi in baka yi ba kuma babu laifi wasu abin da suka fi kenan wasu suka ce a'a akwai dalilan da za su tabbatar da ko illa ta kau dalilin da ya sa an ji dalilin da ya sa maza Allah ya ce aikin sakamako sun ce sun koma ƙauye ko kuma sun koma can yasriba masassar yasriba watan da akwai littattafan tarihi suka ce sun koma ƙauye suna musu iskili da wulakanci wai sahabai sun koma madina su ce ƙauye to shi ne sai maganganun suke cewa sun rami ba kuzari ba ƙoshin lafiya to wannan dalilin ne ya samu zaɓen nasarar da sai su saka ko bayan sai su suna gani lafiya da dalilin ya wuce ba magana sassaka to wasu suka ce a'a kasancewar yin sassaka saboda wani dalili ne ba zai hana ta dore ba ila yawmil qiyama ba zai hana ta dore ba ila yawmil qiyama domin wannan abin ya faru ne wannan da muka karanta hadisin sa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya umurce su da su yi sassaka a shudi uku su yi tafiya tsakanin rukunai ya faru ne a shekara ta bakwai ga hijira shekarar da aka yi umratul qada'i umra ta ranko to a lokacin ne to bayan shekara ta bakwai shekara ta takwas an zo har an yi fatu makkata har shekara ta goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ya yi hajjin bankwana amma ai kaga yanzu ba bukata in dai magana bukata ce kafiran da za a kware wa damtse don su zama babu kafiran da za a yi saka don su don a nuna musu akwai karfin jiki akwai kuzari akwai koshin lafiya babu lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin ban kwana ko to amma tare da haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sassaka din nan don haka sai aka ce watan don illa ta kau mashru'iyyancin sassaka shi bai kau bai nan daren ila wani kiyamar wannan abinda suka faɗa suka ce wata ka'ida wace ta usul al-ibratu inna al-ibrata bi umumi al-lafzi la bi khususi sabab in abu ya faru don wani dalili to dalilin zai kau amma umumin lafazi yana nan yana kuma aiki yana nan yana aiki wasu kuma suka ce daga cikin hikimar da ko da inda ta kau in mai tsawafi ya zo ya sassaka to yana karantar da gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da tunatarwa da yadda manzo Allah ya shigo makka a cikin wannan yanayi da wannan hali to wato yin sassakan nan kamar tunatarwa ce ga godiyar Allah wadda manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo Makka a cikin wannan hali lokacin kafirai sun taru can daidai saiti adab nadwa saiti da mizabun darrun rahim kaga wajen ar-rukunani ash-shamiyani rukunne biyu wanda suke kallon sham to nan suka taru suka yi dandazo suna kallon iko Allah suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi da sahabbai suna wucewa a suna cewa ka annahum al-kizlan ga sunan kamar bare to wannan kuma dalili ƙari sai da Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya faɗa shi ma abinda sai da Umar yake faɗa ijmalana wa dirrani malana wa dirraman ko kuma malana wa rahala ina mu ina fasaka innama kunna ra'ayna bihi al-mushrikeena wa qad ahlakahum Allah ko da muke yin zaka ba ai muna yi ne don mu nuna makafirai da ƙarfinmu da ƙoshin lafiyarmu da kuzarinmu da komai namu saɓanin shekungumin da suke bari ya ce amma yanzu Allah halakar da su to ba sai na ya faɗi haka sai shiru jim kaɗan sai yau kansa istidraki sai ce shaiku sana'ahun nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wala nuhibbu an natawakka yace abinda manzon Allah zai yi da kanshi kai wannan abin ba za mu bashi ba da ka wanda suka ce ar-ramalu baqin ila yawm al-qiyamah sunna ce tahajji yana nan daren iyaka dai in mutum ya bar ramalu to shi babu komai gare shi ba a cewa sai ya bada jini ko sai ya sake dawafi wannan sassaken ya bata ba a cewa sai ya sake dawafi ko kuma sai ya bada jini wannan shine hukuncinsa sannan ya ce wa an yamshu yin tafiya din kuma to sannan kuma ramadu din nan jamhur na malamai sun tafi aka don haka duka ayyuma imam malik imam shafi'i imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal da sauransu sun tafi akan cewa sassaka sunna ce da ake nace sunna ce ta hajji don haka to sassaka ko ina in an zo sai an yi ko ina sai an zo sai an yi sai wasu suka ce a'a ba ko ina ba jamhuriyar sai suka tafi suka ce duka gaba ɗaya in ka zo tun daga alhajarul aswad hakka kewayo nan kana sassaka har sau amma suka ce a'a ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi abbas yana cewa an yamshu ma bainar rukunaini in sun zo tsakanin arrukunul yamani da kuma hajarul aswad alhajarul aswad nan sun an yamshi tafiya za su tafiya za su to saboda haka dalili ne na cewa ba duka ɗakin gaba ɗaya ba ake sassaka a gare shi akwai inda ya zo tafiya ba saboda dalili da wannan na kuma abu dawuda ya ruwaita da kanu idan balagar كانوا إذا بلغوا الركن اليمانية وتغيبوا من قريش مشوا in sun zama idan suka zo a rukunul yamaniya rukunul yamani wata gayyabu an quraishin sai zama sun faku gabarin quraishi ai kaga wanda ke wannan kusurwa wanda ke can bai hango shi su ko kafirin suna can inda ar-rukunani ash-shamiyani waɗannan gishin kamar haka yake wannan haka su ashabiyani wannan kuma alyamaniyani haka suke to in sun kawo nan to dama inda ake nuna ma akwai kuzarin da karfin ba su gani to da haka sai a yi tafiya normal tafiya إذا إذا بلغوا الركن اليمانية وتزيموا من قريش مشوا ذاك تسكتي أنا تكاني لنا ba a yin ramar din sai dai a yi tafiya wasu kuma suka ce a imam nawawi ya ce a duka gabaki daya shudi uku nan duk gabaki daya sai a to
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويقول باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ثلاثة ويرمل الصلاة wannan babi al-Imam al-Bukhari rahimahullah ya akala shi akan sumbanta al-Hajar al-Aswad lokacin da mahajjaci ko mai yin umra ya gabato makka awwala ma ya tsuhu farkon tawafinsa kaga farkon tawafinsa don haka ba ake ce ma wannan tawafin tawafin kudubi in mai hajji ne ko kuma tawafin umra in mai umra ne don haka ya ce awwala ma ya tsufu kaga ya ce hina ya kadamu makkata lokacin da ya gabato makka ya shigo makka farkon abin da zai yi ya shigo masallaci farko abin da zai yi yana shiga masallaci sai ya tasan maka'aba yana zuwa ka'aba sai ya shafi shafa shi istilamu shi taqbilu sumbanta istilamu kuma shafa da hannu istalama bi yadi amma qabbala bi fami to shine yace farkon abin da zai yi sai ya shafi alhajarul aswad farkon shigowar shi a wannan dawafi na dawafin kudumi wayar mudu salafan sannan kuma ya yi sassaka salafan shudi uku na farko shudi uku uku na farko wannan tarjama abin da za ka karanta ke to حدثنا أحمد بن خالد أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يقوم يقوم ثلاثة أواخر من السبع.
حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن صالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يحب ثلاثة أقواف من السبع أصبغ من الفرج هذا الجد من جانب البخاري قال أخبرني ابن وهب يجي ابن وهب عبد الله بن وهب المصري يا باني لا باري أن يونس شيكم يا كربو يونس بن يزيد الأيلي أن ابن شهاب shi kuma ya ji daga Muhammad ibn Muslim ibn Shahab al-Zuhri an Salim shi kuma da ya ji daga Salim ibn Abdullah an Abihi shi kuma ya ji daga baban shi Abdullah ibn Umar Salim daga baban shi Abdullah ibn Umar qal abinda Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yace ra'aytu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace na ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hina yaqaddamu Makkah yana gabato Makka idan salamar rukunan aswad lokacin da ya sumbanci an rukunan aswad kaga manzo Allah na shigowa makka masallaci ya tasamma yana shigowa ka'aba ya tasamma a ka'aban ma an rukunul aswad inda alhajarul aswad yake nan ya tasamma sai ya sumbanci nan awwala ma ya tufu farkon dawafinsa shi da dawafi na kudumi kenan eh awwala ma ya tufu يقب ثلاثة أطواب من السبع يقب سيرك فالسكاة صلى الله تعالى عليه وسلم من السبع ثلاثة أطواب فتشودي أكو من السبع تشكين شودي بقل تشكين شودي بقل شودي أكو مرقو دوكة السكاة من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعني تونان كاغا الإمام البخاري من يسأل wannan bani ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan tarjama ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan tarjama ne domin idan salama rukuna lokacin da istalama ya shafi ar-rukuna al-aswad watan usur wannan inda al-hajar al-aswad yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shafe ta da hannu farkon dawafinsa kuma ya sassaka shuɗi ukun farko daga shuɗi bakwai na dawafi na
babun ramadi fil hajji wal umrati
babun ramadi fil hajji wal umra wannan babi aljiya al-imam bukhari rahimahullah ya ce wannan babi na karantar da yin sassaka fil hajji a cikin hajji a sashen wasu dawafufa ba su dawafi ba ne ake yi sassaka a ciki amma babu ramadi domin ya kauda tunanin mai tunanin shi sai a hajji kaɗai dawafin hajji kaɗai ake sassaka banda na umra ko ko sai ce a babu ramadi fil hajji wal umra babin yin sassaka watan sassarfa a cikin حج والعمرة لأمرة
حدثني محمد بن سلام حدثنا صريح بن نعمان حدثنا صريح
صريح حدثنا صريح بن نعمان صريح بن نعمان حدثنا فليح التابع عن ابن رضي الله عنهما قال فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شواد ومشى أربعة في الحج والعمرة تابع الليث قال حدثني كثير بن فرقني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سعى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والأمرة wannan al-imam al-bukhari yace haddathani muhammad al-muna musa babu nisba wuya ce muhammad ibn salam muhammad kawai ita ce nusuhin da suka fi yawa ya kawo shi muhammad babu nisba eh don haka malamai na hadisi suka ce nan ya ce muhammadun wane ne muhammadun daga cikin muhammadu da na malama al'imam bukari wanda yake kafa daga gare su wasu suka ce watan muhammadu ibn yahya ne az-zuhari haka al'imam al-hakim ya ce muhammadu ibn yahya az-zuhari ɗaya ke zance na biyu aka ce muhammadu ibn rafi'in ne muhammadu ibn rafi'in ne don haka al'imam al-jayyari ya kawo shi wasu kuma suka ce Muhammad ibn Salam ne al-Baykandi shine wannan da Malam Ibrahim kan annusa Muhammad ibn Salam Muhammad ibn Salam al-Baykandi zance na uku kenan wanda Abu Ali ibn Sakan shi ya faɗi haka sannan zance na hudu cewa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair ne shine zance na hudu wanda shi kuma watan Abu Nu'aym a cikin mustakhraj dinsa ya faɗi wannan ka ganin malamai hadisi na da maganganu hudu akan sabanin wani muhammadu ne da imam bukhari da haddazani muhammadu to wani muhammadu ne suka ce ɗayan ne hudun nan ne ko muhammadu ne ya suhali ko muhammadu ibn rabi'in ko muhammadu ibn salam al-baykali ko muhammadu ibn abdullah ibn numayr waɗannan su ne guda hudu aka ce kuma wannan iskali bai da wani matsala wannan istibahi ratin takamaiman wani muhammadin ne a cikin muhammadan da alimamu bukari ke karba da gare su to wannan rashin sanin takamaiman din bai da wata illa aka ce abin da ya bai da wata illa dukkan hudun ta kwana gidan sauki duk malamin bukari bukari na karba gare su balle a ce akwai wani cikin su mai kaikai wanda ta iya yiwa shine don haka riwaya ta danta aka ce a'a dukkan su hudun nan gaba ɗaya da ake da sabani kansu duka imam bukhari da shafa da su kaga kowanne dai ta fara gidan sauki حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان يشي سريج بن النعمان يا ذن تدم قال حدثنا فليح يشي فليح يا ذن تدم النافع يا جدك نافع عن ابن عمر شيكم يا جدك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يدعى الله تثبتك دند أبن قال أبند عبد الله بن عمر يتي سعى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sa'a yayi sassarfa kaga sa'anan yayi sassarfa ma'ana sauri shine sassaka salatata ashwadin shudi ukun farko wa masha arba'atan sannan yayi tafiya shudi hudu na ƙarshe fil hajji wal umra a hajjinsa da umrarsa aka ce a hajjinsa cewa a hajjinsa kowa ya san hajjin bambana hajjatul wada'i kenan umra kuma malamai suka gano umratul qada'in umratul qada'in a umratul qada'in sa alaihi salatu wassalam da kuma hajjin bambana to kaga menene dalilin da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi na Abdullah bin Umar domin ya tabbatar da sassaka ana yin ta a hajji ana yin ta a umra sassarfa ana yin ta a hajji ana yin ta a umra تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجي ليث بن سعد تابعه يا يم سريج بن النعمان متابعة فكر رواية سريج بن النعمان تو تنادى متابعة أن ليس أبن لك متابعة إن شاء بياني متابعة شيني رواية تمارا موت رواية بايا إما أإسناد تا إما أمتن شيني متابعة تقول متابعة وتليس بن سعد والرواية ليس بن سعد ya yi mutaba'a ga Quraish kai kaga ce wanda Imam Bukhari ce ta ba abu ko nan fa in an tsaya an lura fa wata riwaya ce ko mai zaman kan ya kawo to amma da ya kawo ina isnadin sa bai kawo isnadi ba tun bai kawo isnadi bayani kenan yayi ta'liqi kenan to ta'liqat na Imam Bukhari game da muka shaji biyar su malamai sun warware su sosai sun ba su kokin su in ma da Imam Bukhari inda aka gaba inda aka fito ya wasulin riwayarsa don haka yanzu ya yi ta'adiki ko kuma nan gaba zai wasulin ta don haka ya yi ta'adiki ko kuma littafi mutabari ya yi wasulin ta kuma an bi ta a can an ganta akan sharɗin bukari to haka waɗannan huskokin ta'adiqat na imam bukari da haka wannan mutaba'a me hukkata aka ce nasa'i ya rawaice ta takan shu'aib ibn layth daga shi kuma shu'aib ibn layth ya ji daga layth ibn sa'd baban shi to shi ne ta ba a kun laisu ɗin. Ƙal, abin da riwayar laisu ta ce haddasa ni kasirun nufar ƙadin, ya ce kasirun nufar ƙadin ya zanta da ni an nafi'in an ibn Umar radiyallahu ta'ala an huma anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Ya karɓo daga annabi sallallahu ta'ala sallam sai ka cika menene cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sassarfa a shuɗi ukun dawafi sannan kuma ya yi tafiya a shuka a shuɗi ukun ɗawafi sannan ya yi tafiya a shuɗi hudu na ɗawafi to shi ne ma'ana ita ce mu ta ba a take abu to حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن اما والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتها فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل انما كنا راينا به انما كنا راينا به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه حدثنا سيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا راعينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا نحب أن نتركه وأن الحديث وأن آه الإمام البخاري رحمه الله ياك وأن أثرنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن تقرشنس إن أن جنس سيدنا بمعنى ما رب ينا بمعنى رب حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم يا من تدمو قال أخبرنا محمد بن جعفر يجي محمد بن جعفر يا بام لاباري قال أخبرني زيد بن أسلم yace Zaid ibn Aslam ya bani labari an abihi shi kuma ya karbo daga baban shi anna Umar ibn al-Khattab sani dai Umar ibn al-Khattab mai gidansa ke don shi don shi bararre ne na Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala رضي الله تعالى عنه قال للركن آه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن يجي مع الركن شين الركن الأسود أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع أما يتلم لشأن يكي والله da Allah na rantsi na tabbata na sani annaka hajarun la tadurru wala tanfa lalle kai dutse ne baka cutarwa ma'ana tasirin cutarwa bai gare ka wala tanfa'u baka amfanarwa tasirin amfanarwa baya gare ka walaula anni ra'aytu an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama istalamaka lastalamtuka yace ba dan naga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sumbance ka ba da ban sumbance ka ba fastalamahu sai sayyidina Umar ibn Khattab ya sumbanci al-hajar al-aswad ثم قال سنسيج فما لنا وللرمل فما لنا وللرمل تما منيني ينزو علاقا مدى سسرفا أي ينزو دومين مي سيج إنما كنا رائنا به المشركين إنما كي رائنا به المشركين من نونا ومشركي دكارهم من نونا مشركي دقوش الله فيهم mun nuna mushrikai da kuzarinmu shi yasa muka yi wannan sassarfa ra'ayna bihil mushrikina ay ra'ayna al-mushrikina birramali wa qad ahlakahum Allah yanzu ina suke gafaran ba su Allah ya halakar da su kaga kenan kamar babu zahirin zancen sayyidina Umar na nuna babu bukatar yin sassarfa ثم قال jim kaɗan can sai sai na umaru ya ce shay'un sana abun nabiyyu sallallahu ta'ala sallam fala nuhibbu an natruka duk abin da za a ce shay'un ai bi ma'ana hadha shay'un wannan ko wani abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi fala nuhibbu an natruka ba mu san mu bashi ko kada ba mu san mu bashi ko kada wa ma lana walir ramal a wata riwaya ma lana warramal to in an tuna dai wanda magana ta sai dan Umar Khattab da yace ba dan na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ka ba da ban sumbance ka ba ba ka cutarwa ba ka amfanarwa in an tuna dai malamai su yi maganganun fuskar magana sayyidina Umar Khattab abin da yasa sayyidina Umar yayi domin wasu kafirai wasu ba su dade da baro kafirci ba sun musulunta amma ba su dade da baro kafirci ba don haka imanin bai riga zama cikin zukatansu ba in suka gana sumbantar nan sai su ɗauka wani nau'i ne na irin bautar jahiliya ko cikin musulunci akwai shi irin bautar gumaka aka a to sun haka shi wannan ko da ake ko da ake shafar shi ba ba bauta ba ce irin wacce ta jahiliya kuma la yadurru wa la yanfa bai an cutarwa kuma bai amfanarwa aka ce shi ne sai na umaru yana son ya karkaɗe tunanin wanda zai iya tunanin wani nau'i ne na bauta a cikin musulunci irin ta jahiliya wanda ba shi bane wasu kuma suka ce idan al-imam al-khattabi in an tana mun kama ganin sa al-imam al-khattabi ce idan na umar yana bibiyar ayyuka ko wani aiki zai ga wannan aiki me asalin shi me tushen shi me hikimar da ke ciki yana bibiya to da ya ci karo da sumbanta ko shafa hajarul aswad iya binciken shi bai gano wata hikima da ta za a sumbanta hajarul aswad ba iya tunanin shi bai gano dalilin da ya sa a sumbanci alhajarul aswad ba za ka yanzu sai ta hukube ce to nan kan ba maganan wani a gano wani abu ko wata hikima ko wani kaza tsintsa da tsura koyi ne kawai nan magana koyi ce kawai eh nan magana koyi ce kawai kaga nan sai na wurin khattabi yana karantar da su suna bin annabi ne sallallahu alaihi wasallam makance sun gane ko ba su gane ba da kun da yace su ko annabi kwaliya billahi ba makance suke jin su ba kuma a ce wannan masanin sunna mai aiki da sunna wanda yake akan gwadabin sunna zai iya faɗin wannan magana ai munin magana ya ce wannan kamata ya ce wannan bai da alaka da wata sunna bai da alaka da sunna bai faɗin wannan magana lafazin ko ka ji wulakanci ɗaya ke sannan na biyu munin magana in ana walau da shi bai kenan su a fahimtar su fa suna da wata rariya da suke tashi ma ma'aikata duk abin da karfi da haka domin a san hadarin magana suna da muni don haka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da a daidai ta barkin daidai a rinsa ido a shi an gane ko ba a gane ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a shi kuma in an bi shi ba za a taba da nasari ba ba za a taba dawa a ce a yi kuskure ba an bi manzo Allah a ce a yi kuskure an bi manzo Allah a ce a yi da nasari an bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce an gano ba daidai ba ka shawo kan ba zai taɓa yi ba don haka don haka ma sai Allah ta'ala ya ginda ya wata aya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah kai tsaye ba wani kwana ba wani kokanto Allah ya yi wanda zai bi manzo Allah Allah ya ومن ومن يطيع الرسول والذين من الله صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله كيف شيء لله to saboda haka sai na umar al-khattab na karantar da matsayin su a riban su da sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana karantar da tsananin rikon su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma nan abin da ya sa faɗi haka ya faɗi haka ne domin ba su gano komai ba amma sunan sun tsabbiya ce kawai domin akwai wasu ayyuka akwai biyar amma kuma an san hikima da dalilin da ya sa an san hikima da dalilin da ya sa aka amma iya bincike bai gano ba cikin sumbanta ko shafa alhajjabul aswad to haka nan magana in tsabbiya ce kawai ba magana an gane ko magana an gano wani abu ciki ba aka ce shine ma wanda shi kuma huskar magana din na ayi tarar nan ita kuma an ji huskarta an ji huskarta shi kuma wani darussa ne in an kalli abin watan ta hakika ba mai tasiri sai Allah ba mai tasiri sai Allah ya cutar sai Allah ya amfana sai Allah kaga wannan an karkade an komar da tasirin gaba daya zuwa ga Allah to amma nan magana sai na Ali sai ta gindayo shari'a ta kuma ta gindayo shari'a in an sumbance shi na ji manzo Allah ya ce zai buɗe baki don yana da baki shi alhajarul aswad yana da baki yana da idanu guda biyu ranar tashi alkiyama zai ce wane yana da tauhidi duk wanda ya sumbanci alhajarul aswad manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya yi alƙawari shi alhajarul aswad din ya mai shi da ranar tashi alkiyama bin tauhidi da tauhidi don haka ko ya abiral mu'minin ya durru wa yanfa sumbanta shi tana da amfani don zai mutum shi da ranar tashi alkiyama to kaga nan kuma wata ma'ana ce wata sai na aje ba حدثنا مسدس حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت الكلام هذين الركنين في شده ولا رهائن منذ رايت النبي صلى الله عليه وسلم يغتنمهما قلت لنافع اكاد ابن اكاد ابن عمر يمشي بين الركنين قال إنما كان يمشي ليكون أيسر باستلامه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يستلمهما قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين قال إنما كان يمشي ليكون عيسر لاستلامه wannan hadisi wannan asari na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma al-Imam Bukhari kawo shi ya haddathana Musaddad yace Musaddad ibn Musarhad ya zantar da mu qala ya haddathana Yahya yace Yahya zantar da mu eh aka ce Yahya nan shine Yahya ibn Abi Kathir sannan kuma shi kuma ya ji an Ubaidillah daga Ubaidullah an Nafi'in ya ji daga Nafi'u an ibn Umar shi kuma ya ji daga Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal abinda Abdullah ibn Umar yace ma taraktu istilama hadain ar-rukunayn fi shiddatin wala raqa'in منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم بمبر شافر إن الركن بدابي بكين شقي بدابي الركن اليماني دا الركن الأسود ودن بدابي إن بمبر شافر سبا بمبر تقى سبا شيني شافا da hannu ke ma tarattu istilam hadain rukunain fi shiddatin wala raqa'in ko a cikin shidda tsanani wala raqa'in ko kuma a cikin sauki komi gumu sai na shafe su komi nake cikin wata wani hali na tsanani sai na shafe su wala raqa'in ko kuma cikin yalwa da sauki ban taba barin shafas su ba منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم tun da na gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafar su to qultu li nafi sai ubaydullah ya ce ba shi ne ya karba daga nabi ba to alqa'id lil ubaydullah qultu nace wane ne shine ubaydullah yace qultu nace li nafi ga nafi akana ibn umar yamshi bayna ar-rukunayn abdullah ibn umar yana tafiya bayna ar-rukunayn tsakanin ginshikan nan guda biyu ar-rukunul yamani da arrukunin aswad inda alhajarul aswad yake yana yin tafiya nan qal sai nafi ya ce inna ma kana yamshi li yakuna aysar al-istilam kamar ya ce eh yana yin tafiya nan yanzu to me me ma dalilin sai ya bar amsawa sai ya koma dalilin ma da ya sake tafiya ai kage aka ce dalilin da yake sake tafiyar shi kai ɗaya an gano ya yi tafiya har ma yanzu bayanin dalilin da yasa yake tafiya ɗin yake yi ya ce abin da yasa yake yin tafiya in ya zo an rukunul yamani zuwa alhajarul aswad li ya kuna aisar listilamihi domin ya samu ya ji sauƙin yadda zai shafe shi amma in ya zo a cikin sassarfa to ba zai ji daɗin shafar shi ba eh ba zai ji daɗin shafar ba don haka sai ya taho ya yi tafiya don ya ji sauƙin shafa liyakun aisara listilamihi anan sai wasu suka ce su ba su ga alaka ba domin tarjama tana magana akan babur ramali tana magana akan babur ramali fil hajji wal umra babur ramali fil hajji wal umra to kaga cewa sai suka ce to ai ba wata alaka nan wasu malamai suka ce akwai alaka ai tambayar da aka yi wa nafi'u shin abdullahi ibn umar na tafiya tsakanin arrukunul yamani bainar rukunai yana yin tafiya ya tabbatar da yana tafiya ko to ai tabbatar da yana tafiya bainar rukunaini ya tabbatar da duk inda ba nan ba ba mashi yake yi ba sassarfa yake yi kaga ita alaƙar sai an kwantar da hankali za a gano cikin tambayar da aka yi munafi'u da amsar da ya bayar nan ake gano ashe Abdullahi ibn Umar yana sassarfa in ya zo ne bainar rukunai ne yake yin tafiya to kaga dai akwai alaka kenan babu ramadi fil hajji wal umra to lokaci yayi alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم الماسر ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين